نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1433 wanda ya zo takwas ga watan takwas 2012 muna nan a cikin sura ta 56 suratul waqi'a za mu tashi aya ta 57 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Nahanu khalaqanakum lalle tabbas mu ne muka halicce ku, ma'ana Allah shi kaɗai shi ya farar da mu daga babu kuma ya kyautata suranmu. Shi yasa ya amfani da nahanu wanda kamar yana nuna jam'i amma nunin ce ta azama, wato nuna girma ne da buwaya da ƙasaita da isa. Allah ya amfani da wannan, kamar da yake ta inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu لحافظون نحن خلقناكم نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا خلقناكم جملة من الفئل والفائل ومفعول به والميم علامة الجمع الذكور في محل رفع خبر مبتدا نحن خلقناكم Allah ya ce mu ne muka halicce ku alkhalqu mun ce yana ɗaukar ma'ana biyu ijabu shay'i min al-adami wa tahwilu shay'i min suratin ila ukhra kirkira abu daga babu da kuma suran tashi a cikin kyakkyawar sura bayan an halicce shi din falaula tusaddiqun Allah ce dan me ba za ku gaskata cewa zan iya maido da ku ba tunda ni na halicce ku kuma zan dan na ce zan maido da ku ne kuma na sai kun tsaya kuna bata lokaci afara'aytum ma tumnun Allah ce ku bani labari abinda kuke sakawa a cikin mahaifa na maniyinku ku idan mutum ya saka maniyinsa a cikin mahaifa to daga nan matakan da zai ba har ya zama halitta ku kuke yi ko ni nake yi inji Allah shi yasa ce afara aitum ai akhbiruni ku bani labari alif harfu istifhamin ne inkari wal fa'u harfu afin wa wasu inatun ra'ayi fi'ilun madi mabani ala sukuni littisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrikatu damirun muttasilun mabani ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il وميم حرف مبني على السكون يدل على جمع الذكور ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به تمنون جو- آه، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على آه، آه، آه، مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل والجملة صلة الموصول أفرأيتم ما تمنون shin ba ku ga abin da kuke sakawa a cikin mahaifa ba Allah ta'ala a can ma ya ce a yi hasabul insanu an yutraka suda alam yaku nuqfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta a antum takhluqunahu ku ne kuke halittarsa ku mai da shi halitta kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin waɗannan matakan yana mani kwana arba'in ya koma jini ya koma tsoka a keta tsokar ai kofofi guda tara kofar hanci biyu kofar baki ɗaya kofar kunne biyu kofar ido biyu ga dubura ga gaba ga gaba sannan kuma a yi mutum wayarin na jijiya a sa masa ruwa a haɗa komai da komai da ya zama halitta ku kuke wannan in ji Allah ko ni nake yi Allah kai kake yi ba mu muke yi ba Allah ya ce to shi yake am nahnu khaliquna ko ko mu ne masu yin wannan halitta samar da abu da babu da kuma keran tashi da inganta shi tabarakallahu ahsanul khaliqina nahnu qaddarna bainakumul mauta Allah ya ce mu ne waɗanda muka zartar da mutuwa a tsakaninku kowa sai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa ma nahnu bi masbuqina Allah ce mu ba waɗanda ake gajiyarwa bane ko a tsere mana ala an nubaddila amsalakum bisa mu musanya kwatankwacin ku mu shafe ku mu zo da wasu wa inna sha in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya ga dama sai ya shafe ku ya zo da wasu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wa nunshi'akum kuma mu farar da ku fi ma la ta'lamuna cikin wata halitta da ku sani ba Allah ya ce in naga dama sai in share ku kuma in juya ku in maida ku wata halitta daban da ma ku san wani irin abu za ku zama ba an ce nubaddila sifatikum wa naj'alukum qiradatan wa hanazira Allah ya musanya mutum kamar yadda wasu da suka saba Allah ya ce kunu qiradatan khasi'ina sai gashi sun juya sun koma birrai wasu Allah ya maida su qiradatan wasu Allah mai da su wato a khanazir wasu kuma Allah ta'ala siffanta su da jaki wani ma Allah siffanta shi da kare mai sauki ne a wajen Allah ya juya dan adam fa masaluhu ka masalil kalbi kwatankwacin sa kaman kwatankwacin kare ne wani Allah ta'ala ce masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara wani shi misalin sa kaman misalin jaki ne to wasu su biyu da namiji da mace sun zo za su shiga addinin musulunci to za ka shiga addinin musulunci da amincewarka da yardarka ko wani ya maka dole wani ne ya maka dole sai ka musulunta a'a kana so ka shiga musulunci kai ka yarda da kanka ko shi ya ce maka to kai ma yanzu kake so ka shiga musulunci to alhamdulillah to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci in ka amince ka zama musulmi ashhadu ka faɗa abin da na faɗa abin da na faɗa za ka faɗa Ash- ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda ka ce larabci ne shi yasa ya dan baka wahala zan fassara maka ma'anar zuwa hausa ca kai daga yau na yarda na aminta na shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai da ya halicce mu ka yarda da haka kace ka shaida Allah ya aiko annabi da musulunci da Qur'ani sunansa Annabi Muhammadu yana cikin manzannin Allah shine manzon Allah na ƙarshe wanda ya fi kowa daraja ka yarda da haka to yadda ka da wannan ya mai da kai musulmi ne sunanka Peter sunanka yanzu kana so a ci gaba da kiranka da suna Peter ko a canza ma wani sunan to wanne kake so a canza ma wanne kake so yanzu akwai wani suna da kake so na musulmi to Allahu akbar yace yana so a dinga kiransa da suna Isa to daga yau za a dinga kiranka da suna Isa Isa annabin Allah ne manzon Allah ne bawan Allah ne kalimatullah ne Allah ya kama sunan Isa a cikin Alqur'ani sau 25 Ibn Maryam sau 24 Almasihu sau 11 za a ci gaba da kiranka isa daga wani yanki ka fito daga ina kake ok daga yankin jos ka fito to to shi kenan allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci yanzu muna maka akwai yan kwamitinmu za su zauna da kai su maka bayanin abubuwan da suka hau kan wanda yake so shiga addinin musulunci dama ka ce mahaifinka musulmi ne ko babanka musulmi ne ko a ina yake a zaune to Allah sarki kana da yan uwa yanzu ina ɗayan to kana ina yanzu ok kana nan tumfuri yanzu a can kake a zaune tumfuri din a nan kake yanzu tumfuri ko to to shikenan ai nan ku sani za a ci gaba da kula da kai ana koya maka addinin musulunci Allah ya ma albarka ya tabbatar da kai ina ɗaya take kina so zaki musulunta ke kike yarda da aminta da kanki ko wani ya miki dole ba wanda ya miki dole ko to zan gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci da shin kin amince kin musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da kika ce kin ce daga yau na shaida na aminta na kudure ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai kin yarda da haka kika ce kin amince kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani kin yarda da wannan to me sunanki me sunanki Abigail to yanzu Abigail kin ga ba suna ne irin namu ba ina jin duk cikin mu ba a bigel kuma yanzu kin shigo cikin mu muna so ki saje da mu ki zama irin mu wani suna kike sha'awa cikin suna da ke ji musulmi suna amfani da shi ta ce abinda take so a sa mata maryam ko a sa miki maryam to daga yau kin daina ambata sunan an daina kiranki da suna abigail yanzu a dinga kiranki da suna maryam Allah miki albarka ya tabbatar da ke Maryam ita ce ƙwaya ɗaya mace da Allah ya kama sunanta a cikin wannan alƙur'anin da ke hannunmu babu sunan kowace mace a cikin alƙur'ani sai Maryam Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu akwai sura masu kutum mai suna suratu Maryam saboda haka ita ce ta haifi annabi Isa saboda haka Allah ya miki albarka ya Maryam ya tabbatar da ke a musulunci daga wani yanki kika fito ina ok balanga daga nan kika fito akwai musulmi a cikin danginku akwai musulmi ko iyayenki ba za su matsa miki ba don kin musulunta za su matsa miki ko da akwai alama to ba komai insha Allah mun tanadi wannan dan shiri akwai yan kwamitin yanzu Maryam za ki je su koya miki abubuwan da ya kamata ga sunan mata waɗanda aka yi training ɗinsu domin kula da ke da kuma koya miki abubuwan da ya kamata ki sani yanzu yanzu da abubuwan da za ki yi zuwa an jima wanda suka shigo ko kuma ah, suka hau kanki matsayin kin zama musulma Allah miki albarka Maryam Allah ya tabbatar da ke da mu a musulunci baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala an nubaddila amsalakum bisa mu mayar da ko mu musanya kwatankwacin ku wa min sha'akum kuma mu farar da ku fi ma la ta'lamuna cikin wata halitta da baku sani ba mu canza ku daga inda kuke wala qad alimtumun nash'atal ula haqiqa kun san halitta farko wato yadda Allah ya kago ku ya halice ku falaula tadhakkarun yanzu ba kwa tuntuna ba cewa Allah da ya ku da farko mai iko ne bisa ya maido da ku bayan kun mutu na'am
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المثل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afara'aytum ma tahrusun ku bani labari dangane ga abin da kuke shukawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fito da shi bayan an shuka shi ya zama tsiro har ya ƴaƴa har ya isa girbi har ya isa yanka har a shanya ya bushe har a zo a yi sussuka har a je a yi surfe a je a yi niƙa a yi tankaɗe a yi a yi a yi a yi ne na gaba bayan tankaɗe sai talge ko daga talge sai tuke sai malmale kuma sai ci to ku ne kuke wannan Allah ya ce ko ni ne nake yin wannan ni ne na bada damar ayi wannan ko ku ne kuka isa ku yi am nahnu zari'una ko ko mu ne masu fito da shukan nan amsa Allah kai ne kake yi ba mu bane ba kuma wani mu bane launa sha'u Allah ya ce da mun ga dama la ja'alnahu butaman sai mu sanya shi ya zamo karmami a shuka abin mai ki fitowa ko ya fito babu ‘ya'ya ya zama ƙaiƙayi ko ya zama ƙuntu fazaltum sai ku wayi gari tafakkahuna kuna mamaki kanku ya ɗaure ai ta'ajjabuna kuna mamaki ko tantanaddamuna kuna wato nadama a bisa kuɗin da kuka kashe gashi kun yi asara autulamuna ko kuna zargin kanku kuna cewa kash yanzu mun zo mun kashe kuɗi kuma gashi ba mu ci moriya abun ba kuna cewa inna lamugramuna lalle an tafka mana asara mun yi asara babba bal nahnu mahrumuna kai bari ma dai mu mun yi asara ne gaba ɗaya mu amfana da noma da shuka da ban ruwa da sa taki da maimai duk ashe mu amfana ba to Allah da ya ga dama sai abin ya ki fitowa shi yasa Allah ta'ala ce falyanzuru al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habban وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله دشوي ونم إتي أفرأيتم الماء الذي تشربون كبان الأباري جمد روان دكتي شاء أأنتم أنزلتموه من المزن shin ku ne kuka saukar da shi daga jikin girgije daga jikin hadari am nahnu munziluna Allah ce ko ko mu ne masu saukar da ruwa din nan mu muke wa anzalna minas sama'i ma'an tahura launa sha'u Allah ce da mun ga dama ja'alnahu sai mu sanya ruwan nan ujajan ya zama ruwan zarki ko ruwa mai gishiri wanda ba zai shawo ba falaula tashkuruna dan me za ku wa Allah godiya ba bisa ni'imar ruwa da ya muku afara'aytumun nara allati turun shin ba kwa ganin wuta wacce kuke kyastawa kuke kunnawa wutan nan ta lantarki ce ko ko wutan nan ta itace ce ko ko wutan nan ta menene ma a antum an sha'atum shajarataha ku ne kuka kirkiri kuka farar da bishiyar zurman ko tumfafiya ko sauran bishiyoyi da ake kyatta a wuta lokacin ma kafin a samu ashana da sauransu am nahnu munshi'una ko ne muka kirkiri abin da za a samu wuta a ciki nanu ja'alna hatam kiratan Allah ce mu ne muka sanya wannan wuta ta zamo wa'azi idan mutum ya ga wutar duniya an ce wani magabaci sai ya dauko dan yaron sa sai ya taba kendir ko ya taba garwashi sai ya ci kai zafi ci to hannu ka kasa jure ma taba garwashi kai minti daya a wutar duniya ya za ka iya jure ma wutar lahira mata'a tamkiratan kenan wa mata'an da kuma jin daɗi lil muqina ga waɗanda suke matafiya su hura matafiya wuta tana musu amfani ta ɓangare guda hudu su dafa abinci su ji ɗumi sannan su nuna inda suke duk wanda ya bata in ya hango wuta to ya san ya zo gari haka shi ma an hango wuta haka dabbobi ko masu cizo irin su zaki su kura da daddare idan suka hura wuta suka kewaye kansu suka shiga tsakani to ba za su iya haura wutar su shigo su ci wani ba shi yasa sai a haɗa karmami a kewaye katon fili sai kowa shiga tsakiya a kwakwanta sai a kunna wa karmamin wuta to sai dai kuraye su zo su ta ihu amma ba za su iya tsallaka wutar su zo su ci mutane ba kaga ta musu amfani guda hudu kenan to shi sa Allah ya ce wa mata'al lil muqina wato jin daɗi ce ga masu tafiya sun fi amfanuwa da ita fiye da masu zaman gida ko duk su biyun gaba daya to dan haka duk waɗannan abubuwan da aka lissafa na halittar ku na sama muku abin da za ku ci na sama muku ruwan da za ku sha da wutar da za ku girki Allah ya ce duk wannan ni'ima ce da Allah ya muku fasabbih da ka kayi tasbihu bismi rabbikal azim da tsarkake wato sunan Allah mahaliccinka mai girma ka ce subhana rabbiyal azim shine fassara wannan subhana rabbiyal azim subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim سبوه قدوس رب الملائكة والروح كيو الله تسبيه كذلك كيشي كجرم ماشي ونشيني أبن ديداتي نعم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الله سبحانه وتعالى فلا أقسم باسينا يرنسوا با بمواقع النجوم da inda taurari suke taruwa wato can falakinsu kenan in an ɗauki laɗin a matsayin sabita fa'un ɗin nan fa'un ce isti'inafiya laɗin nan harfu nafiyin ne uqsimu fi'ilun mudari'un marfu'un bi subutin nuni li'anna fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih litajarrudihi min an-nawasib wal jawazim wal fa'il damir mustafir taqdiruhu ana بمواقع والباء حرف جر مواقع مجرور بالباء هو مضاف النجوم مضاف إليه to wannan ladin an yi maganganu guda biyu a kanta wasu ce fala uku simu korewa ake yi fala uku simu ba sai na rantse ba bi mawaƙi'in nujum da wato inda taurari suke wato mafa- ma'afkar taurari inda suke faduwa ko inda suke fitowa ko cikin falakin su wasu kuma suka ce ala din nan wato sila ce littaukid ana nufin fa uqsimu kenan ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da mawaqi'in nujum wato shine al-maqsumu bihi kenan al-muqsamu bihi an samu al-muqsim al-muqsamu bihi al-muqsamu alayhi al-muqsamu lahu da kuma adatul qasm din uqsimu ina rantsuwa don an dauki ladin a matsayin wato a- a sila ce kenan tabbatar da rantsuwa ake yi fa uqsimu kenan za a ce fala uqsimu ai uqsimu ina rantsuwa ina karfafa rantsuwa kuma da la bi mawaqi'in nujum ko kuma fala uqsimu fala daga nan an tsaya duk abin nan da aka faɗa kafirai masu inkari aka ce fala kada ku yi inkarin wani abu da Allah ya muku samar da halittar ku sama muku abinci sama muku ruwa sama muku wuta to kada ku karyata wannan daga Allah yake fala to magana ta kare sai aka ce uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum wato fassara ta bi kenan wasu kuma sun ce a asalin ladin ma alifin da ya shiga ce fala uqsimu ne fala uqsimu wannan alifin ta shiga ne saboda wato ka- karfafa magana ko kuma gwaninta ta magana to almuhim fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wato ko dai Allah ya rantse ko kuma yana kora rantsuwa ai ba ma sai na rantse ba abin da yake a fili yana bukatar sai ya rantse Hmm? wannan shi ya fi ma cewa Allah yana cewa na rantse a can na rantse a can to sai ma na rantse da kaza a ba sai na rantse ba ƙur'ani gaskiya ne kawai in kuma an ɗauka a'a na rantse ko ban rantse ba duk kowanne dan rantsuwar Allah ba shi ke nuna abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba kawai ƙarf- ƙarfafa magana ne da usulubin larabawa Allah ko bai rantse maganarsa gaskiya ce ko ba haka bane ko Allah bai rantse maganarsa gaskiya ce to da haka rantso ana yin ta ne don a ƙara ƙarfafa mai imani sannan shi ko munafiki ya san cewa an kai masa matuƙa wajen tabbatar masa da abin nan in bai yadda ba to wuta zai wuce fa bi isal masir wa innahu laqasamun azim Allah ya ce lalle wannan rantsuwa ce mai girma lau ta'lamuna da kun san girman wannan rantsuwar to lalle da kun yadda da abin da Allah ya faɗa muku ina jawabin rantsuwar innahu laqur'anun karim lalle shi wannan qur'ani ne karim mai karamci in ka bi shi ma sai ka samu karamci duniya da lahira qur'ani mai karamci sifarsa mai karamci masu bin sa ma an sun bi shi za su samu karamci duniya da lahira fi kitabin maknun yana na a cikin littafi wanda aka ɓoye shi ba a ganin sa shine lahul mahfuz ba wanda ya sai daga kansa ya ce ya hango lahul mahfuz la yamassuhu babu a- ana taba shi ba mai taba shi illa al-mutahharuna sai wanda aka tsarkake su to an yi maganganu biyu akan wannan idan hudin yana komawa kan kitabun maknun to al-mutahharuna yana nufin mala'iku idan kuma hudin na yana koma kan alkur'ani to almutahharuna din yana nufin musulmi banda kafirai don mutahharuna sune waɗanda aka tsarkake su Am- inda ana nufin alwala ce ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi ko wanke hannu to sai a ce mutadahhirun amma mutahharuna shiga musulunci wannan kuma Allah ke shigo da mutane musulunci shi ke tsarkake mutane shigo da su musulunci amma tsarkin da za su ci gaba da yi kuma su za su yi abin su da kansu shi yasa ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina mutatahhirina daban mutahharuna ba daban wannan masdar ɗinsa daga dahara ne yutahhiru tatahhir mutahhir ismu fa'il mutahhar ismu maf'ul tatahhir masdar illal mutahharun ma'ana sai wanda aka tsarkake su ta hanyar shigowa musulunci kenan kafiri ba zai taba qur'ani ba sai dai musulmi in ana nufin hudin ta koma kan qur'ani in kuma hudin tana koma kan lawul mahfuz wanda shine malamai suka fi rinjayewa to yana magana akan cewa ba wanda ya isa ya je wajen lawul mahfuz in ba mala'ikun da Allah ya tsaftace ya tsarkake ba su kadai suke iya isa inda lawul mahfuz yake su ma din ba za su iya karanta abin da ke ciki ba domin rubutun na Allah ne shi ya san me yake nufi da shi in ba shi yace maka wannan kaza yake nufi baka isa kaga abin tunda ba da larabci ba ga ma da larabci aka rubuta yau mafu ko da turanci ko da wani yare duk yaren da ka iya a duniya Allah ga gada maka gane ba za ka gane ba da haka wannan gaibi ne na Allah shi kadai yake karanta wannan abu saboda haka Allah ta'ala a ɗayan biyun kenan tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani saukakke ne daga wajen Allah mahaliccin talikai afa bi hadha hadisi yanzu antum mudhinuna kuna ƙaryatawa bi hadha alhadith da wannan labari ai afa antum mudhinuna yanzu ku masu ƙaryatawa ne bi hadal hadisi da wannan labari da ake baku na alqur'ani wa taj'aluna rizqakum har kuna sanya godiyar arzikin da Allah ya muku annakum tukazzibuna cewa kuna ƙaryata ba Allah ne ya muku ba Allah ya muku arziki maimakon ku gode wa Allah sai ku sanya rashin dangana abun da Allah ai ƙaryata abun ne kamar yanzu a ruwan sama a ɗauke sai ne ya ce ai tauraruwa kaza ce ta yi mana ruwa kamar da wata rana ya tabbata a hadisin bukhari da muslim da imam malik da imam ahmad daga hadisin zaid bin khalid cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi ruwan sama an dauke sai a bayan wajen sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ta'ala ya ce wasu sun wayi gari sun yi imani da ni wasu sun wayi gari sun kafirce mu wanda duk ya ce an mana ruwa da falala Allah da jin kansa to ya yi imani da Allah ya ƙaryata abin da ake cewa taurari ke ruwa wanda kuma yace tauraruwa iri kaza ta yi mana ruwa to ya ƙaryata Allah ya yi imani da taurari to wannan shine ma'anan ƙaryata arzikin da Allah ya maka idan Allah ya maka arziki wa ya kamata ka godewa Allah to in Allah ya maka arziki ka godewa waninsa to kaga ka ƙaryata arzikin ko kuma Allah ya maka arziki ka dangana arzikin ga wani Allah kace wane ne ya yi min ko wane ne ya bani alhalin ba wanda ya isa ya baka wani abu ko ya tsare ka daga wani abu in ba Allah ba to duk wannan yana ɗaukar ma'anan wato ƙaryata wannan arzikin da rashin yarda da shi na'am فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
to Allah ta'ala ya gaya mana cewa wa kuntum azwajan falafa idan an tashi alkiyama za a kasu kashi uku fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun to sai Allah ya faɗi yadda za a ɗauki ran kowa duk daga cikin kashi ukun nan wanda ya wayi gari to ga yadda ake ɗaukar ran kowanne ga kuma komarsa Allah ta'ala ce falaula idza balagatul hulqum dan me yasa lokacin da rai ta zo makogwaro wal tafatu saqu bis saq ila rabbika yawma idhin al masaq fala saddaqa wala salla dan me yasa lokacin da aka tsaya akan mutum yana farin mutuwa yana shure-shuren mutuwa yana kakarin mutuwa yana numfashin ƙarshe da likitoci da masoya da 'ya'ya da mata da 'yan uwa sai dai a zura ido ana kallo ba wanda ya isa ya ce a riƙe ran ka fita riƙe da da kyau ka ta fita ba wanda ya isa wallahi komai gatan ka komai girman ka komai isar ka sai an cire ran wa antum hira idin tanzuruna Allah ya ce a yayin nan duk kuna gani kowa ya zura ido yana ganin ikon Allah wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ya ce mu ne ta hanyar aiko mala'ika da muka yi aqrabu mafi kusa ilaihi ga wannan mataccen minkum daga ku ko kuma mu ne mafi kusa da wannan mataccen fiye da ku don muna tare da shi da sanin mu da kuma kulawar mu walakin la tubsiruna sai dai ba kwa ganin me ke faruwa lokacin da Allah yake to hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha Allah shi ke ciggiran lokacin da mutuwa ta zo falaula in kuntum ghaira madinin Allah ce dan me in kun kasance ba waɗanda suka yadda za a yi musu sakayya ba ne kuna cikin masu ƙaryata sakayya bisa aka wa gaira madini na fassara biyar aka ce muhasabi na in kuna jin ba za a muku hisabi ba in ji malam haku daga abdullahi dan abbas shine fassara malam hassan da sa'id bin jubair da malam ata'u da ikramata ko falaula in kuntum gaira madinina dan me in kun kasance waɗanda ba su sakankance da alkiyama ba ai muqinina ba ku yadda za a tashin alkiyama ban jimalan mujahid ko ma ba usina ba ku yadda za a tashe ku ban jimalan katada ko ma jazihina ba za a yi muku sakayya ba a ganin ku ana cewa bintu kama tutadinu tudanu yadda kai haka za a ma ma'ana addinin da kai da irinsu za a maka samako jimalan abu ubaidata na biyar mamluki na azulla in kuna jin ku ba mallaka ku akai kaskantattu bane da ake cewa bintu lahu bi ta'a ai zallaltu lahu bi ta'a ka kaskantar da kanka a gare shi don kuna jin ku ba irin waɗannan bayin bane ku kun isa kun cika kun tumbatsa kun fi karfin a juya ku ko a kashe ku ko a tsiyata ku ko a sa ku kuka ko a ɗauki ranku ko a sa muku cutar da ba magani to dan me yasa lokacin da dan uwan ku ya zo mutuwa kuna kallo kuke zura ido ba za ku iya dawo masa da ransa ko ku taimake shi ba ku yi mana in kun isa ba wanda ya isa tarji'unaha Allah ya ce ku maido da wannan ran in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne cewa kuna da ikon kanku waye isa fa amma in kana min almuqarrabina shi wanda za a dauki ran nan nasa in ya kasance cikin makusanta masu daraja farauhun ya gabu da farin ciki wa raihanun da jin daɗi wa jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima ya gama morewa in yana cikin makusanta tun daga nan mala'iku za su ce kwantar da hankalinka ka kwantar da ranka ka gama shan duk wata musifa ka kare ta duk wani tashin hankali da damuwa da bakin ciki ka gama gamuwa da shi wani mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum mala'iku za su dinga musu addu'a innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna to farin ciki da wannan aljanna to wannan muqarrabun kenan fa amma in kana idan wanda ran nan tasa ta kusa fita min almuqarrabin yana cikin makusanta Allah to farauhun yana da farin ciki an karanta rauhun an karanta ruhun to ka karanta shi rauhun an masa fassarori yana daukan ma'ana shida yana nufin farahu farin ciki wato farin ciki ya tabbata ga wannan inji malam sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas ko arrahatu ya gama shan wahala yanzu hutu zai ya gama aiki a duniya kamar da aka wuce da gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa mustarihun wa mustarahun minhu ko dai ya huta ko an huta da shi sabai suka ce me ake nufi ya rasulullah ice mumini idan ya mutu ya huta da wahalar duniya da tsangwama da zagi da ɓata suna da sharri da kage duk ya huta ya tafi aljanna shi ko mugu idan ya mutu an huta da shi sai ka jama'a suna alhamdulillah kai a ya cuci jama'a kai ai ƙara da ya mutu to mugu kenan shi an huta da shi shi ko mumini ya huta to shi sa aka fassara shi da cewa wannan yana nufin wato arrahatu samun hutu in ji malam abi talha daga abdullah dan abbas ko rauhun yana nufin almagasiratu war rahama samun gafara da rahamar allah in ji malam aufi daga abdullah dan abbas ko kuma rauhun yana nufin aljanna in ji malam mujahid ko rauhun yana nufin rauhun min aljanni an samu waraka daga duk wani bakin ciki allazi kanu fihi wanda suke ciki a duniya ji malam Muhammad bin Kaf ko kuma rauhun fil qabri ay tibun nasimun mutum zai samu kamshi a cikin aljanna ji malam Utayba ibnu Utayba wata qira'an ta zo daga sayyidina Abubakar da Abu Razin da Hassan da Ikramata da Ibn Ya'mur da malam Qadata da Ruwais an Yaqub da Ibn Surayj an al-Tisa'i faruhun su sun karanta faruhun maimakon rau sai suka ce ru raɗin nan sai suka yi mata rufu'a maimakon fatha sai da haka ma'anarta anan tana ɗaukar ma'ana biyu fa rahmatun kenan in an ɗauke shi da ruhun yana nufin rahama ta tabbata gare su in ji malam katada ko kuma hayatun wa baqa'un rayuwa ta dindindin wacce ba ta karewa ta tabbata gare su in ji malam ibnu qutayba malam zajjaji yace fa hayatun da'imatun la mauta ma'aha za su gamu da rayuwa ta dindindin wacce babu mutuwa a cikinta wa raihan kuma akwai fulawa ta shakawa a hanci ka san ka ci ka sha kuma sai dan kanshi kanshi sai turare kuma ko to wannan turaren kuma aljanna za a fesa musu shi ma yi maganganu hudu raihan yana nufin imma dai arziki ya tabbata gare su inji malam sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas ko ko mustarah wato abun hutawa inji malam abi talha ko kuma annahul jannatu ko ar-raihanul mashmu irin abin da ake shaka fulawa din nan da ake sawa a hanci irin fresh na freshina da ake fesawa a cikin daki ana samun kanshi to irin wannan ya tabbata ga yan wato waɗanda suke al-muqarrabuna Allah ya sa muna cikin su to sai kuma aka tafi wa amma in kana min ashabul yamin idan kuwa ya kasance shi wanda ran nan nasa ya fita ko ya zo bakin fita yana daga cikin yan dama Allah ya sa muna cikin yan dama in baka can ka zo nan to fa salamun laka farin ciki da aminci ya tabbata gare ka min ashabul yamin ka shiga cikin yan dama wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin in ko yana cikin masu ƙaryata tashin alkiyama kuma batattu ga barin shiriyar da Allah ya aiko annabi da ita fa nuzulun za a yi masa kabaki za a yi masa gara min haminin amma ta ruwan zafi zai sha gara amma tafashashen ruwa ne wa tasliyatu jahim kuma za a kona shi a cikin wutar jahim fa amma man tsaga wa athar alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'awa inna hadha lalle wannan abin da ake bayani cewa zai faru lahuwa haƙƙun yaƙin shi ne tabbataccen yaƙini wanda ba za a fasa shi ba fasabbih abin da ya rage ka yi tasbihi bismi rabbikal azim ka ce subhana rabbiyal azim ka ce subhana rabbiyal azim ka tsarkake Allah ka girmama shi ka nuna ƙarfinsa to nan shine a ƙarshen wannan sura wanda mun ce yau insha Allah za mu dan taɓa bayani akan itikafi ganin cewa goman ƙarshe ta zo akwai matsaloli da suke taso masu itikafi wanda za mu bayani wasu mahimmai daga cikinsu insha Allah ta'ala za mu bayani akan itikafi ta bangare hudu itikafi a tsagwaron harshen larabci me yake nufi sannan itikafi a cikin alkur'ani a fassara ta istilahi me yake nufi sannan itikafi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake nufi sannan itikafi a wajen malaman mazhabobi guda biyar kowa ne ya ɗauki itikafi da shafi'iyya da hambaliya da hanafiya da malikiya da zahiriya kowa ya ce itikafi me yake nufi a farko ita kalman itikafa an gina ta ne a nawa zane ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'ala sai ta itikafa ya atakifa itikafan ashe kalman akafa ne asalinta sai aka yi mata ziyadan hamza wa ta sai ta koma wato maimakon sulasi sai koma kumasi bi ziyadata hamza fi awwalihi wa ta fi wasfihi sai koma ifta'ala yafta'il ifti'alan amma asalin sa akafa ala shay'i idan ka zauna akan abu ka zauna a guri baka tashi ba to sai a ce akafa ya zauna a can gurin ya akufu sai a ce yana nan zaune kuma ana cewa wa ya akifu sai a ce akfan ko a ce ukufan wannan a tsagoran harshen larabci kenan yana zuwa muta'addiyan masdaruhu sai ya zama akfu yana zuwa laziman masdaruhu sai ya zama ukufan shi da wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi Allah ya ce kada ku je wa matan ku ku rungume su alhalin kuna itikafi a cikin masallatai sannan Allah ta'ala yake cewa Annabi Ibrahim wa baytiya للطائفين والعاكفين والركع السجود ka tsarkake ɗakina domin masu ɗawafi su samu wajen ɗawafi masu itikafi su samu wajen itikafi ga ko masu ruku'u da sujjada sannan Allah yake ga mana cewa ta wanzu ila ilahi kallazi walta alaihi akifan ka duba wannan gunkin naka da ka zauna kake bauta masa ga makomarsa annabi Ibrahim yana cewa ma hadhihi tamathilun lati antum laha akifuna ma'ana wanda kuka zauna kuke bauta musu dare da rana wal hadaya ma'kufan ai mahbusan wanda aka tsare ta an yabluga mahilla wannan shine ma'anarsa a cikin alqur'ani da cikin harshen larabci yana nufin zamanka a wani guri zuwa wani lokaci ka ce na shiga nan gurin ba zan fita ba har sai lokaci kaza to ka yi itikafi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi sahabbanku sun yi itikafi matansa ma sun yi itikafi da ka itikafi ya tabbata a cikin lugha akwai shi ya tabbata a cikin alqur'ani akwai shi ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai itikafi da ka mun samu itikafi lugatan wa qur'anan wa sunnatan sai itikafi wajen malaman mazhabobi a malikiya an ce itikafi yana nufin luzumu muslimin مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة بالعبادة بنيته a mazhabar imam malik an ce itikafi shine musulmi ya zo ya zauna a cikin masallaci mai hankali masallacin kuma na halal ba wanda aka kwata aka gina ba yayi azumi kuma yana mai kamewa ga barin jera iyalansa ko abin da ke kama da haka na runguma ko kis dare ɗaya da wuni ɗaya shine mafi karancin itikafi a wajen mazaban malik sai ka yi na wuni guda saboda sai da azumi sai ka yi awa 24 a masallaci sannan ka yi itikafi ka wuni ka kwana ka zauna a masallaci kai kwana ɗaya awa 24 lil ibadati kana mai ibada bi niyyatin da kuma niyyar itikafi a ranka wannan shine a wajen mazhabin malikiya a wajen shafi'iyya huwa al-lubtu fil masjidi min shakhsin makhsusin bi niyyatin a wajen shafi'iya itikafi shine ka zauna a masallaci da yake su shafi'iya ba su sa wa itikafi lokaci ba sun ce ko da daga wannan kofar ka taho kake so ka fita ta wannan kofar dan zaman da za ka yi daga nan zuwa nan kai da ni itikafi ka itikafi sai ka zuwa gurin sa ana itikafi na awa daya ana itikafi ma na minti daya ana itikafi na awa biyar ba ma sai ka kwana ba a mazhabar shafi'iya to a mazhabar hanafiya sun ce itikafi huwa lubsu fil masjid mutum ya zauna a masallaci ma'a sauni amma fa yana azumi wa niyyatul itikafi kuma a ransa yayi niyyar itikafi a wajen mazhabar hanabila sun ce luzumul masjid li da'atillah ka zauna a masallaci da niyyar biyayya ga Allah ala sifatin makhsusatin bisa wata sifa ke bantacciya shine ba inda za ka kana nan a cikin masallaci aqilin amma ka zama mai hankali ba mahaukaci ba walau mumayyizan ko da yaro ne in ya fara hankali ba zai fitsari a masallacin ba tahirun kuma ya zamo yana da tsarki kamar wato mace mai jinin al'ada ta fita kenan mimma wajaba gusulan daga abin da yake wajabta wanka suka zahiriya inji malam ibnu hazm yace al-iqamatu fil masjid bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala sa'atan fa ma fawqaha laylan aw naharan zahiriya suka ce abin da ake kira itikafi mutum ya zauna a masallaci da niyyar kusanci zuwa ga Allah ko da awa ɗaya ne da sama da awa ɗaya kuma za ka iya itikafin nan da daddare ko ka yi shi da rana itikafi kamar wani tsarki ne mutum yake so wa kansa daga zaman banza da aikin banza da ɓata lokaci da aka yi tsayi a rayuwa sai ka ɗauki kwana goma a cikin kwana ɗari uku da sittin na shekara ka bar kasuwa ka bar gida ka taho kana istighfari kana salati kana hailala kana karatun qur'ani kana nazarin makomarka ta lahira da yadda zaka inganta rayuwarka ta duniya domin dan adam shi yasa da ya zo duniya malamai suka ce ai masa kiran sallah a kunnan dama ai masa iqama a kunnan hagu wannan shi ake kira kiran sallah ba sallah in zai tafi lahira kuma sai ai masa sallah ba kiran sallah me yake nuna maka kenan ana nuna maka kamar rayuwarka gaba ɗaya tsakanin kiran sallah ce da sallah ta ƙare eh ka zo da kiran sallah ka tafi da ne ka tafi da sallah to wannan shine wato abin nan ijma'i mala ibn al-munzir yace wa ajma'u ala anna al-i'tikafa sunnatun yace malaman duk ahlus sunna duka mazhabobin nan sun haɗu akan cewa i'tikafu sunna ne la yajibu ala an-nas ba dole bane ba dole ne i'tikafi ba sunna ce mai karfi ba wajibi ba ne illa an yi zuba hulmar'u ala nafsihi sai in kai kai alkawari irin sayyidina umar ya ce na yi alkawari a zamanin jahiliya zan yi itikafi manzo Allah ya ce je kaka itikafin ka yanzu sai da ka ɗauka ya zama dole babu wani hadisi ko ɗaya ingatacce da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana akan falalar shiga itikafi sai dai shi annabi ya shiga amma a ce wanda ya itikafi yana da kaza da kaza da kaza da kaza malamai suka ce iya binciken su samu hadisi ingantacce akan haka ba saka sunna ce da annabi ya aikata ta a aikace amma ba fi wata falala ba domin dama ibadar da kake a waje mai falalar ita ce za ka yi faransa ɗinta ka mai da ita masallaci ka yi ta a can ba wata ibada itikafi yake da ita ta musamman ba ibadun da ka saba salatin annabi istighfari hailala tasbihi tahmidi takbiri nazarin ilimi karatun qur'ani su ne dai za ka dawo da su masallaci tunani akan makomarka ta duniya da ta lahira shine itikafi to shin itikafi ana iya yin sa a wani wata ko lalle sai a ramadana asalin itikafi ana yin sa ne a watan ramadana don annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi da a farko karshe ya mai da shi karshen ramadana yana yin goma goma shekarar da bai ba sai ya rama shi a cikin watan shawwal ya kwana ashirin a cikin masallaci da haka idan mutum yana son ya itikafi ko ya shiga itikafi sai wata larura ta sa ya fita to ya zama bashi sai ka rama a cikin wani wata amma in ka yi niyyar goma to in ka tashi ramuwa sai kai ashirin eh ashirin sai ka yi kwana ashirin a masallaci wanda ya niyyar goma sai wata larura ta sa bai cika goma ba zai fita to sai sai je rama ashirin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara ya zo zai itikafi ya ga matansa kishi ko ce ta mata wata kafa tantinta yace kai duk alheri kuke nufi da wannan taimomin naku haka eh eh eh ce to ni na fata shine shi ta sai na sai koma gida shine yayi itikafi a wannan shekara a cikin watan Shawwal na kwana 20 kun ga kwana goma zai amma da ya tashi ranko sai biya 20 to menene mafi karancin itikafi menene mafi yawan sa mafi yawan itikafi kwana goma in za a rama kwana 20 mafi karancin itikafi kwana ɗaya a mazhabar mutamalik awa ɗaya a mazhabar shafi'iya da mazhabar zahiriya kawai duka ce kai ni ba zan iya kwana ba ba zan iya wuni ba amma zan shiga masallaci ne minti 60 ina wa annabi salati da yin itikafi ko ne minti 60 ina ƙwararra ka tilawa ko ne minti 60 ina wato subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko minti 60 ina istighfari ka ko da minti 60 ina tunanin makoma ta a gaban Allah to in ka zauna a wannan su a gurin su ka yi itikafi dan haka itikafi kenan ga mafi karancin sa ga mafi yawan sa to yaushe ake shiga itikafi yaushe ake fita wajen shiga itikafi da wajen fita akwai maganganun malamai guda biyu wasu sun ce in kana son ka shiga itikafi na kwana goma to yanzu za ka shigo yau ba muna 20 da wata ba wannan daren shine na 21 ko to yanzu nan za a yi sallar magariba da kai sai ka shigo duk wanda zai shiga itikafi in zai kwana goma to sallar magariba a cikin masallacin zai yi rana ta faɗi yana cikin masallacin sai zama tun da daren ba na jiya bane daren wannan na gobe ne aiko yau wato tun da daren na gobe ne to kaga kenan daren ya maka a gurin shine ka fara lissafi daga daddare wasu malaman suka ce a'a itikafi ana shigarta ne bayan an yi sallah asuba wannan sallah asubar da muka yi wacce za a yi kai gobe to daga kanta za ka fara lissafi wanda zai shiga itikafi sai ya zo masallaci a sallah asuba da shi da yin sallah asuba ka shiga itikafi to bambancin su duk wanda ya shiga itikafi da magariba to zai iya fita da magariba in an ga wata wanda ya shiga itikafi da asuba to shi kuma ko an wata ba zai fita ba sai ya kwana washe garin idi imam malik ma ce sai ya je masallacin idi an yi sallar idi kana ya wuce gida ita abinda ake tsoro kada ya wuce gida ya bar sallar idi kuma sallar idi ta fi itikafi shi itikafi ba wanda ya ce wajibi ne amma ta sallar idi akwai malaman da suka ce ko wajibi ce ko sunna ce mai karfi da haka kada mutum kuma ya zuwa sallar idi dan ya zo itikafi wannan shine ma'anan shiga itikafi da fita ga yadda ake shiga ga yadda ake fita din to mace tana iya shiga itikafi eh mace tana iya shiga itikafi amma sai an samu sharadi guda uku na farko mijinta ya ba ta izini cewa na yadda na ɗauke miki kunu da koko da kosai da fura da zaki min ki je ki shiga itikafi amma in za ki shiga itikafi mijinki kuma yana buƙatar wani gudunmawa da gare ki yana can yana Allah ya isa kina nan kina istighfari to kin ga itikafi bai ba dole a nemi izinin miji sannan a amincewa fitina kai zama gurin gasa a ce mata su kwaso kayan su a zo a yi kwalliya ana sa jambaki da jagira da jahoda kuma a zo samari da yan mata ana ta kallon juna to kaga itikafi daga nan sai a ce an rufe ko a tafi gida amma fita daga masallaci ko ya fito ya da dare masa a samu wani ya biya fatattace sosai wannan itikafin ya ɓaci an an mai da gurin guma wala tu bashiru inna wa antum aakifuna fil masajidi ga wani sai na kokarin zai mubasharan mata to za ka sai a kore su a rufe masallacin in an ji tsoron fitina ba za ta faru ba sai a ba mata dama su ma suna bangaren su suna yin tikafi sannan kuma ya zama cewa ta tsarkaka daga jinin haiba da jinin haihuwa idan mace koda tana itikafi kamar da mai risala yace mace tana tsaka itikafi sai jinin al'ada ya zo mata to alfarma itikafin ta yana nan amma ko ba ta ci gaba da zama ba sai ta tafi gida ta je ta ci gaba da ibada ta can tana tsarkaka sai yace ta dawo masallaci nan take ta ci gaba da itikafin ta to menene sharadin itikafi sharadin wanda zai shiga itikafi ya zama musulmi kafiri ko itikafi bai karɓu ba na biyu ya zama mai hankali ba mahaukaci ba ya zama kuma tamyiz yana da tantancewa da bambancewa tsakanin wato ko da bai bayan babba ba amma yana da tamyizi sannan ya shiga da niyya sannan mace ce ta samu tsarki daga jinin al'ada ta samu tsarki daga nifasi sannan kuma a shiga itikafi ana azumi nana Aisha take cewa as-sunnatu 'ala al-mu'takifi sunna akan mai itikafi Allah ya uda maridan in kana itikafi ba za ka fita waje ka je ka duba mara lafiya ba wala yashhadu janazatan ba za ka je jana'iza ban kana itikafi wala yamassa mar'atan in kana itikafi ba za ka taba mace ba wala yubashiraha ba za yubashiraha ba za ka rungume ta ba wala kharija ba za ka fita daga cikin masallaci ba illa li hajatil insani sai in akwai bukatar fita din wacce ta zama bukata ce za ta fitar da kai au lima la budda minhu abin da ya zama ba makawa wala atikafa illa bi saunin ba a itikafi kuma sai da azumi illa fil masjid kuma sai a cikin masallaci ba za ka shiga ɗakin ka ko shagon ka ko sauran gidanku ka ce ka fara itikafi ba sai a fito da kai eh ba itikafi a sauran gidanku sannan shi masallaci tunda Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajidi kuna masu itikafi a cikin masallaci an kasa masallatan duniya kashi uku akwai wanda muke kira masallacin kamfus salawati wanda ba a juma'a a ciki akwai almasjidul jami ana kamfus salawati kuma ana juma'a akwai almasajidul salasa manyan masallatai masu daraja guda uku na duniya masallacin ka'aba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin baitul maqdis waɗannan masallatai guda uku sun fi kowane masallaci daraja to da Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid albin nan ta shigar da duk waɗannan masallatan gaba ɗaya dan a cikin malamai akwai wanda suke cewa ba za a yi itikafi ba sai an tafi maka ko madina ko kuma al-aqsa aka ce a wannan hadisin na farko bai inganta ba na biyu in ma ya inganta ta yi la'atikafa yana nufin la'atikafa kamilan babu cikakken itikafi sai a waɗannan masallatan guda uku dalili duk mutumin da ya salla raka'a biyu a masallacin Ka'aba za a ninka masa ita sau dubu ɗari kaga mutum yana da hali janna zai ta kafi a unguwanmu ko a masallacin garinmu komai cansa ina da kuɗi ba sai tafi in yi a maka ba inda zan samu kowace sallah ta raka'a biyu na da dubu ɗari sallah ta ɗaya ta wuce ta shekara a binna a Najeriya haka dole mutum yana da hali ya tafi can ya fi falala ko tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ake ninka ta sau dubu kuma ga shi kana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya tafi almasjid al-aqsa kuma inda ake an tayyiba marmai to waɗannan duka mutum yana iya zuwa itikafi a nan gurin to menene masallaci wajen ta'arifin masallaci malamai sun kawo abubuwa guda shida menene ma ya dukulu fi musamman masjidi tunda Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajidi to menene masallaci na farko dai makamin salati dakhil masjid nan nan katangar nan to iya shatin nan ga tagogi ga ƙofofi ga gurin liman ga kuma ƙofa fita to iya shatin wannan katangar shine ainihin masallaci wannan an ce fita daga masallaci na za ka fita nan za ka fita to cikin nan shine masallaci shine abu na farko da ke shiga cikin masallaci na biyu sabahul masjidi saman rufi nan akwai dakin aya sama ko kuma akwai mutane ma yanzu haka suna zaune suna jin karatu to idan mutum ya yi tikafi a nan saman shi ma yana cikin masallaci wa antu aakifuna fil shi kuma alal masjidi wannan fi ne shi kuma ala ne don haka wanda ya hau nan sama itikafin sa yayi zuwa ai dai saman ita ma dai tana da alaka da da ita ma tana cikin abin da ake kira masallaci tunda ban ba rufi ya ba masallaci bai cika ba ko sannan na uku rahbatul masjidi farfajiya in kun fita daga nan za ku ga katanga ta biyu wannan katanga ta biyu shi ma duk abin da ya kewaye ta yana nan cikin masallaci to yanzu idan ina itikafi a cikin nan sai na fita nan itikafi na yana nan wa an tu'akifuna fil masajidi to wannan rahaba din ita ma masallaci ce malamai suka ce kwarai da gaske ita ma masallaci ce sai suka ce a wannan da ake rufe kofar shi ne masallaci a to can za ka kwace masallaci ba na masallaci ba ne shi kenan wanda yake cikin rahaba ma suka ce yana cikin masallaci sannan na hudu manaratul masjidi hasumiyar masallaci idan na shiga hasumiya ina itikafi ina cikin masallaci ita ma tabi'a ce lil masjid ita ma masallaci ce domin tawaye ta masallacin ce kuma a cikin masallacin ita ma take sannan kuma khizanatul masjidi inda ake aje yan littattafai da durowa na saka abin nan in mutum ya shiga nan kun san mafiyan masallaci suna da ɗan ɗaki da ake aje su a kayayyakin gyaran masallacin da yan tsintsiya da waye da makarama a wani gurin to nan gurin in ka shiga ciki shi ma kana cikin masallaci amsa shi ma faffaɗa eh kana cikin masallaci sannan dauratul yazil masajidi wato banɗakan masallaci da gurin alwala idan mutum ya fita wajen alwala da banɗakin da shi ma yana cikin masallaci kayan masallaci ne shi ma za a kira shi yana masallaci aka ce eh kira ka wanda ya shiga banɗakin masallaci shi ma yana cikin masallaci wanda ya hau rufin masallaci yana cikin masallaci wanda ya shiga farfajiyar masallaci yana cikin masallaci wanda ya hau hasumiyar masallaci yana cikin masallaci haka nan wanda ya shiga ɗakin tara kayan masallaci shi ma yana cikin masallaci duk waɗannan ba kuma wanda yake cikin inda ake sallah shi ma yana nan a cikin masallaci to me ya kamata masu itikafin su wa masallaci ba a san a kawo ƙazanta ko wari ko datti daga cikin itikafin ku ku dinga share masallacin nan kuna wanke shi kuna sa masa turare amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi duri wa an tuqayyaba wa tunazzafa annabi yayi umarni a giggina masallatai a kowace unguwa amma a dinga wanke su ana sa musu turare da haka da ban daki duk wanda ya shiga ban daki ya bayan gida ko ya bawali in ka zo ka kafi to ka wanke kada wani ya wanke maka bayan gida ko saboda na san mu da kazanta sai mutum ya zo ya kaɓa kashinsa a kofar matsayi kuma ya fita wannan rashin mutunci wa zai wanke ma to tunda kai kai kai za ka sa ka wanke wani yake gaya mana wani ya je ƙasar turai a su sun gano cewa mutane suna shiga su bayan gida su yi flushin to da ya je tsugunna ya kome ya yi shi kenan sai ya kofa ta ki buɗewa yayi yayi kofa ta buɗe ta ki sai da wani ya zo ta ƙasa ya ce masa yi flushin yana ji a sai kofa ta buɗe sai da ka kwana a ciki sun gano ka zaɓe ana ɓata musu guri ba abin kazanta irin ka bi bayan mutum ka tara yayi kashi ya ki ya wanke ko ya kasa ya kasa yin saiti ya wanke ya abin nan to wannan kada masu itikafi zama masu irin waɗannan kazaman me yake bata itikafi abin da yake bata itikafi fitowa fita daga masallaci ka fita daga duk abin da muka faɗa din nan na area masallaci ka yi waje to itikafin ka ya ɓaci sai aka ce bi ba'dul badani aw bi kullil badani idan mutum ya je kan a katanga ta ƙarshe ta masallaci ita ce ta rahaba sai ka fitar da rabin jikinka yana waje rabi yana ciki sai da haka intikafi aka ce ya kusa ɓaci idan ka fita waje da gangan ba wata larura ba ce ta fitar da kai ba to itikafin ka ya lalace wa antum aakifuna fil masajid da ka fita shikenan ka rushe ita kafin ka ذاك الخروج من المسجد ببعض البدن او بكل البدن اما بعذر او بغير عذر idan uzuri ne yasa zaka fita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ɗaya daga cikin matansa ta kawo masa ziyara da ya tashi sai ya mata rakiya to kaga wannan ai shi ma yana cikin itikafi ka kyautata bako in ya zo ya ka dan raka shi amma fa ba bakon da zai zo a ci hira kuma ta shirme ba sannan nana Aisha take cewa wa kana la yadkhulul baita annabi baya shiga gida in yana itikafi illa li hajatil insani sai akwai wata bukata ta mutum wanka wanki yanke farce shiga ban daki to sai ya shiga ban dayayi idza kana mu'takifan yana itikafi to idan mutum ya shar'anta cewa in ina itikafi yace Allah zan shiga itikafi amma idan wata lawa ta taso zan fita kamar da mai hajji yake faɗa ina basa ni hajisun to shi ma sai ya sa wannan sharadin malamai suka ce yayi kore wasu suka ce a san ba ba wani sharadi da zaka sa illa ruwa ta kama ka ka fita itikafin ka ya kare sai ka rama shi to za a iya qada'ul itikafi mun ce za a iya rama itikafi me yake bata itikafi abubuwan da suke bata itikafi suna da yawa daga cikin su akwai mutum ya sadu da matarsa itikafi ya rushe akwai fitar da mani mutum yana itikafi ya rushe akwai zuwan jinin al'ada sai mace ta je ta ɗauki ta dawo haka mace tana itikafi ta haihu sai ta je gida jini ya ɗauke ta dawo akwai mutum kuma ya farfaɗiya shi ma an ce itikafin sa ya rushe akwai mutum ya haukace yana itikafi ko kuma ya sha giya yana itikafi ya rushe ko ya aikata kabira min al kaba'ir shi ma itikafi ya ɓaci ko ya ridda ko yana tsaka itikafi ya mutu to itikafi ya ƙare sai a fita da shi ba za a cika ko mutum ya niyya fasa itikafi almuhim waɗannan su ne masail waɗanda suke wato yawan bujiro masu itikafi magana cin abinci kuma mutum zai iya fita nan ya ci abinci ko a shigo da cikin masallacin amma a shimfiɗa sufura ku siyo leda ku dinga shimfiɗa an ci abinci a nan na leda a wanke ku sa mu kuma a yi iya adadin masu itikafi din nan kowa a bashi aikin da zai gobe da yamma ku za ku share masallaci kai da wani da wani a zama an yi shadur an yi duti abin nan rasta ta duti kowa ga aikinsa kai za ka yi da safe kai za ka yi da yamma ko za ku goge nan ko kuma za ku fesa turare a haɗa kuɗi a siyo turare a dinga wanke shi kowa shigo masallacin kuna yi tikafi kai wani ya yi tusa wani ya ci dan wake wani ya ci alala masallacin ba a ban muku ko masu yi tikafin kowa ya dole zuwa sallah saboda tsami da wari da ɗoyi da abin nan kuma ka samu kankanin ka kowaye in ka hanka sun daɗa ka aika gida a wanke ma in babu ka dinga ɗan fita nan ba can waje ba ka tsaya nan ka wanke ka goge ma kai har ma za ka iya zuwa da su afuwakinka da su waye da littafanka da waye komai za ka iya zuwa itikafi in ma kana da katifa da fulo da abin nan kana iya zuwa da su itikafi sai dai abin da ake gudu mutum zo da fulo da katifa kuma ai kaga wani abu ya zama da wanke domin sahabbai sun ce mukan kwashi kayan mu bayan itikafi mu tafi gida ko mu kwashi kayan mu da jakunkunan mu mu tafi sai an yi sallar idi kuma kowa sai rataye kayan sai tafi gida kaga ashe suna zuwa da kayayyaki kenan na bukata asuwaki makilin sabulu mai kada ka zo ka saci sabulun wani kana itikafi ko ka dauki asuwakin wani kana itikafi duk wannan itikafi sai abin nan ko ka zo kana jin BBC kana jin America kana jin Jamus kana ta jin labarai ko ka zo da wayarka kana ta jin kiɗa ko ka zo kana buga waya ya ke ciki ne ya kasuwa alhamdulillah ya muna nan muna itikafi ya sai ke gudana nan kaga itikafi ya zama wani abu ko ka dinga to so ake ka yanke wa duniyar gaba ɗaya ka ɗan ba ta kwana goma kai kanka in ka fito sai ka ga kana so ka san wani ake ciki ne a gari me ake ciki ne a ciki ai abubuwa to wallahi muna cin muna ta abin nan mu san ma me ake ciki ba amma na a me farfadiya in ya faɗi din in ya dawo cikin hayyacinsa to sai dama dai ka'ida shine mutum yana azumi ya farfadiya azumin ranar ya ɓaci sai dai wasu sun ce za a rama wasu sun ce ba za a rama ba amma a cikin muwatsa imalikin abdullahi dan umar shi ma yana da ciwon farfadiya duran da farfadiya ta same shi yana azumi sai ya ci abinci ko baya rama azumin kuma sahabbai sun san da haka da su masa inkari ba da haka kenan ba ramo azumin to wasu na ga cewa me in mutum yana da wannan larurar ya fita daga itikafi ko kuma na ranar ya rushe saboda haka sai ya sake sabon wani niyya sannan sai ci gaba da itikafu to Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mai yawa inda muka kure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا سيد تنبيه malam mai nan tambaya yana cewa ko ya halarta a yi sujjada alkur'ani a lokacin da ba a sallar nafila kuma me ba a faɗa in an yi sujjada to ita sujjada qur'ani ana yin ta ne domin in mutum ya iso guraren nan guda goma sha biyar da aka ɗiga a kira'an hafs ko gurare goma sha ɗaya a kira'an marsh inda aka ɗaga sujjada sai mutum ya sujjada wasu malaman sun ce sharaɗinta sai an yi alwala sai an kalli gaba sai an yi kabbara wasu ma sun ce sai an yi sallama amma duk malamai suka ce waɗannan sharaɗin babu su a cikin alƙur'ani da hadisi abin da ya tabbata shine kawai mutum ya yi sujjada ita sujjada ce emergency saboda mutum zai iya yin ta in yana da dama ya yi ta din kuma a kowane lokaci ana iya yin ta domin za ta sababin ce abin da yake da sababi sababin sa ake dubawa ba lokacin sa ba duk sanda aka sababi ya faru sai a yi shi in ba sababi ba za a yi shi ba da haka sababin sa shine karatun qur'ani a kowane lokaci ake yi malam na wannan tambaya yana cewa azumin da aka yi na bara wato ya samu tabin hankali bai samu ba bana kuma gashi ana azumin ba shi da lafiya to shine yace idan ya tashi rama to wani kaifiya zai rama azumin sannan kuma wanne ne ba zai rama ba ko duka zai rama to azumi dai idan mutum ya shashi saboda wata larura ta rashin lafiya tunda ba a yi mata iyaka ba ta alqur'ani amman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra saboda tun da ya warke yanzu sai ya rama azumin nan ko a jere ko a rarraba duka zai rama su wato wata biyu sa eh shine ɗayan hauka ne ɗayan kuma to ai ko hauka ne dai ba ya warke ba Eh.
ai rashin lafiya ne sai ya rama Na'am. Malam mai wannan tambaya yana cewa shi yana sayar da kayan shafe-shafe ne na mata. Akwai irin wannan mai canza fata da kuma wani ribon da aka kawo wanda mace yana da gashi a ƙarshen sa in mace ta daura sai a ga kaman gashin ta ne. Yace ko ya halarta ya rika sayar da wayannan kayayyakin?
to waɗannan abubuwan da ka faɗa in dai ba a sarrafa su a wani abu sai iya waɗannan abubuwan bai halatta ka ci gaba da sai da su ba domin wancan kwalliya ce da aka haramta shine ƙarin gashi musamman ga waɗanda ba su yi aure ba shi wannan kaga yaudara ce domin za ka ɗauka mace gashinta ne kuma kai mai gashi kake so sai ka aure ta sai ka ga ashe an cire shi an sa a jaka ashe na kwalliya ne kaga akwai rigima wannan ba a- ba za ka dinga sai da irin wannan ba haka wannan man da shi yake canza halittar fata in ba wani abu da ake da shi sai iya canza halittar fata to ka daina sai da shi ka dinga saro wani man daban domin ya zama sako kenan ya zama tagayyir khalqin lahi kuma haramun ne Malam mai wannan tambaya ta ce an ce wato yin alluran ba da tazarar haihuwa yana da illa. Ta ce to ko akwai wanda ya zo a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam?
to ai ba mu muka ce yana da illa ba so likitocin da suka zo da ita su suke cewa kuma tana da side effect tana da illa saboda haka mu dama hukunci kawai zamu yi akan abin da shari'a ta ce Ah, akwai hanyoyi guda biyu da ake tazaran haihuwa wanda su ne waɗanda musulunci ko ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na farko akwai azulu kunna na azulu wal qur'ani yanzil muna yin azulu qur'ani na sauka sannan akwai lissafin kwanaki cewa da kwana kaza da kwana kaza kamar gama jinin al'ada zuwa kwana kaza mafi yawan an sadu da mace na samun ciki amma an bar kwana kaza kwan ya mutu saboda haka lissafi ya nuna daga guri kaza lokaci kaza in an sadu ba za a samu ciki ba to in mutum ya iya wannan lissafin ya fi sauki ma sai dai ka san duk lissafin ka duk azalolinka duk allurar ka wanda Allah ya kaddara zai zo duniya ta hanyar kafa sai ya zo da ko wanda ya sha maganin ya sha maganin ya kai matarsa an mata allura an mata allura kun san me sai ya tashi ta haifi biyu sai ta haifi biyu sai haka sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ta abin da za ku yi amma ku san ba ku isa ku hana Allah ya kawo abin da ya niyyar kawo duniya ba sai yanzu ma yake so tarbiya sai in mace tana da larura kamar mai bakwai ne an gama wani cikin ba a yaye ba an dau wani an gama wani an amma matarka tana da tazarar da Allah ya mata kawai kai ta addu'a Allah baka abin da zaka rike su kawai yafi kace kana rage yawan su Allah Allah ya saka da alkhairi sa'adoi.
to akwai indomi katan goma da kwai kiret biyar daga wasu yan uwa a ba marayu a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu kamar neman aiki neman aure neman admission neman mallakar gida tayoyin mota guda hudu daga wasu bayan Allah suka ce a sawa motar kansil amma nan sun yi tunani fa ka siyo taya muhimmin lamari ne domin dama ina jin taya ta dan suɗe kaga sun taimaka a kansil sosai suka ce ga tayoyin mota guda hudu a saka a jikin mota kansil a yi addu'a Allah ya musu bukatunsu kuɗi naira dubu ashirin daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa sai kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya- da ɗari biyar da casa'in dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu ina suke 'yan sahun gaba ɓangaren su ne sahun gaba ɗaya biyu uku hudu biyar shida ku shida ne ko a hakan har ƙarshe to to Allah ya saka muku da alheri a 'yan sahun gaba ɓangaren kudu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu sai kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a shi da mahaifinsa kuɗi naira dubu ɗaya shi ma daga wani bawan Allah a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa sai kuɗi naira dubu biyu daga wata baiwar Allah a sa asusun marayu ita ma tace a yi mata addu'a sai kuɗi naira dubu ɗaya a yi wa wani bawan Allah addu'a Allah ya bashi jari nasa na kansa sai alƙur'anai guda biyu shi ma daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a sai alƙur'anai guda biyar ya ce Allah ya ji kan mahaifansa shi ma Allah ya biya masa bukatunsa sai su alƙur'anan guda uku daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a sai alƙur'anai guda shida shi ma daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a littattafan daga dadiya guda talatin daga wasu bayan Allah su biyu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda suka aiko da taimako dannan mun je gidan marayu da ku kun ga irin abubuwan da aka yi da irin ci gaban da aka samu amma gina sabon gida na biyu wanda yake ya kusan ninka wancan adadin da zai ɗauka kowane ɗaki cikin ɗakunansa guda takwas ne ko zai ɗauki yara aƙalla hurhudu to kun ga kuma an ce an tashi ma kila za a yi gadon mai biyu yanda za a sassa biyu biyu waɗanda suka ɗan fi wannan saffa kuma kun ga makarantar sakandare makarantar da ake musu har an wuce linta yanzu an kai dakin kuma dakin din an dora bene za a dora sannan kun ga bangaren kwamfuta an gama ɗakin kwamfuta har an kawo kujeru da tebura kwamfuta din kawai ake jira akan titi suna nan tafa su ma da taimakon bayan Allah da ake samu sannan kun ga bangaren islamic center inda za a yi library da yadda za a yi hall da yadda za a yi wajen wankan gawa ana da fili wanda 50 by 100 har guda goma a gurin a jere wanda za a yi waɗannan abubuwan to alhamdulillah wannan duka da taimakon Allah ne sannan da jajircewan bayan Allah da suke ta kawo gudunmawa daga Kano daga Gombe daga Kaduna daga duk inda ake sa tafsirin nan suna yin waya suna bada gudunmawa Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya kuma sa wannan aiki ya zama ya amfane mu duniya da lahira اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك